إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا سافير 25 ga watan Rajab hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shekara 1446 wadda ya daidai da 25 ga watan 1 shekara 2025 miladiya kamar yana muka alƙawaranta insha Allah ta'ala yau zamu magana ne akan siffar ko halaye na wato ainihin waɗanda alkur'ani ya zamo mai amfani a gare su a nan duniya da kuma lahira sannan zan karanto mana daga littafi na akhlaqu hamalat alquran na babban malami abubakar muhammad ibn al-husayn ibn abdullah al-ajuri mawallafin littafin ash-shari'a wanda littafi ne babba da ya shafi aqida kuma yake da muhimmanci a babin shi wannan topic din yana da muhimmanci mutum ya san halaye na da ɗabi'u na alarammomi waɗanda alkur'ani yake zamowa hujja a gare su ba a kansu ba game da za magana ɓangare guda kuma waɗanda alkur'ani yake zamowa hujja a kansu ba a gare su ba kuma wannan littafi malam da ya rubuta shi akhlaqu hamatul qur'an da kuma akhlaqul ulama littafai ne da ya dace ga dukkan alaramma karye wata guda wata biyu bai karanta wannan littafi ba kasancewar yanzu muna cikin zamani na fitina in baka bibiyan waɗannan rubutattun abin da magabata suka rubuta to sai kai ma ka fada cikin me cikin fitinar baka sani an gane domin da yawa daga cikin alarammomi sun fada cikin fitina ta zamani la'alla wani ya fitinu da abin duniya don haka sai me sai ya zubar da kimar da Allah ta'ala ya bashi an gane sannan wannan littafi malam ya rubuta shi sama da shekara dubu da ta wuce amma in kana karanta littafin zaka ji kamar da 'yan waɗannan zamani yake Allah ta'ala ya samu dace sannan ina so in karanta muku saboda kullum tarbiyyar da nake so dukkan mu ni da ku mu ɗabi'anto da ita shine tarbiyya ta ahlul qur'an an gane kar ka ji cewa in Allah baka alqur'ani ya baka abin da zaka rena kowa ko zaka ci mutuncin kowa an gane sannan karka ji dan Allah baka alkur'ani ya baka wata kofa da zaka je kai ta kwankwasa wa masu kuɗi cewa ni fa alaramma ne ku taimake ni ni alaramma ne ku yi kaza kun gane kuwa kar mutum ya bude wannan kansa kofar a in Allah ya baka alkur'ani yana so ya ɗaukaki darajar ka ne a nan duniya da lahira amma in ka rike daraja da martaba ta alkur'ani amma idan baka rike ba fa ba za ka je ko ina ba Allah ta'ala ya shiryar da mu dan haka dai za mu karanta la'alla lokaci ba zai ba mu dama ba don muna minti hamsin ku sanar da ni za mu karanta yau halaye da ɗabi'u idan da ake so alaramma na ƙwarai ya kasance kamar yadda gobe insha Allah ta'ala za mu karanta halaye da ɗabi'u na yadda kuma alarammomi 'yan duniya suke kasancewa an gane malam yake cewa babu zikiri akhlaqi ahli alquran to babun da zai magana akan wato halaye ko babun ambaton halaye na wanda suke ma'abota alkur'ani alarammomi kenan waɗanda suka karanta alkur'ani qala muhammad ibn al-husayn yake cewa yanbaghi liman allamahu alkur'an wa faddalahu ala ghairi wato ya dace ga duk wanda Allah ta'ala ba shi alkur'ani kuma ya fifita shi akan waninsa mimman lam yahmilhu wato akan waninsa da shi bai da alkur'anin wa ahabba an yakuna min ahli alqur'an kuma mutun yake fata ya zamo daga ma'abota alqur'ani din wa ahli llahi wa khassati ya zamo kuma me wato ainihin na Allah kuma ke bantattun Allah kamar yadda Annabi sallallahu alaihi cewa inna lillahi ahli minan nas hum ahli alqur'an ahli llahi wa khassatu wa mimman wa'adahu Allahu min alfadl alazim sannan mutun yake fatan ya kasance cikin waɗanda Allah ya musu tanadin falala mai girma mimma taqaddama zikruna lahu cikin abin da ambaton ya gabata gare shi wa mimma sallallahu azza wa jalla fihim mutun yake fatan ya kasance cikin waɗanda Allah wato yake faɗa dangane da su ya tlunahu haqqa tilawati an gane qila fi tafsir wato a wani kaulin an ce a tafsirin wannan ayan ya'maluna bi haqqal amal ma'ana haqqa tilawati yatluna haqqa tilawati shine suna aiki da shi mafi dacewar aiki kenan alaramman da baya aiki da alqur'ani shi baya mi bai kasance cikin alladina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ba an gane wa mimman qala annabi sallallahu sannan mutum yake fatan ya kasance cikin waɗanda annabi sallallahu ya ce allazi yaqra'u alquran wa huwa mahirun bi wato wanda yake karanta alqur'ani yana gwani na alqur'anin ko ma'a safaratil kiramil bara to yana tare da mala'iku waɗanda sune as-safara wallazi yaqra'u alquran huwa alayhi shaqqun lahu ajran ma wanda yake karanta alqur'ani alqur'anin kuma yake zama mai wahala a gare shi to yana da lada biyu ladan karatu da ladan wahala وقال بشر ابن الحارث سمعت عيسى بن يونس يقول سنن بشر دان الحارث كي تشوى ناجي عيسى دان يونس ناجيوا إذا ختم العبد القرآن قبل الملك بين عينيه wato idan har mutum ya khatma alqur'ani sai mala'ika ya sumbaci tsakanin wato goshin sa kenan sumbaci tsakanin idanuwansa biyu bayan bagi lahu mala yake cewa ya dace gabawa an yaj'al alqur'ana rabi'an liqalbi ya sanya alqur'ani ya zama dausayin zuciyar shi yu'ammiru bihi ma khariba min qalbi wato wanda zai na rayar da abin da ya tsufa kuma ya rube daga mi wato ainihin zuciyar shi ya ta'addabu bi adabil qur'an mutun yana ladabtuwa da ladduba na alqur'ani wa ya takhallaqa bi akhlaqihi shari bi akhlaqi bi akhlaqin sharifa sannan mutun yana dabi'antuwa da dabi'u masu daraja ya tamayyazu biha an sa'irin nas wanda zai na rarrabe shi da sauran mutane mimma mimman la yaqra'ul qur'an wato ainihin daga waɗanda ba sa karanta alqur'an idan kana alaramma ko kana ɗalibin ilimi amma ba a bambance ka da sauran mutane an guri kuto karatun bai maka mi ba bai maka rana mala yake shi fa awwalu ma yanbaghi la abu na farko da ya dace ga alaramma an yasta'mila taqwallahi fi sirri wal alaniya shine yana aiki da tsoron Allah a asirce da da fili da fili abu na farko kenan ita taqwa Allah azza wajal shine ginshiki na farko da ya dace ga alaramma ya zamo in ya buye ya boye shi kadai daga shi sai wayarsa to zai ji tsoron wa zai ji tsoron Allah kamar yadda a fili ma kuma zai zamo meme mai tsoron Allah to alaramman da baya tsoron Allah a boye kuma baya tsoron Allah a fili to wannan alkur'ani bai masa rana ba an gane wannan gabar farko kenan bi isti'malil wara wato ta amfani da tsankyankani fi mat'ami wajen mi zai ci wa mashrabi kuma mi zai sha wa malbasi da tufassa wa maskani da mazaunin shi wannan haka ya dace ga alarama amma in ya zamo alarama ne shi amma dan damfara ne shi alarama ne amma dan damfara an gane da sunan zai sama maka admission a kasar waje zai damfare ka miliyoyin kuɗi kuma alarama ne shi kun ga alkur'anin bai masa mi ba bai masa rana ba kamar yadda da yawa daga cikin gashinan har abokanan mu alaramman mu aikin su kenan alaramma ne wallahi yana karanta alqur'ani ko kai balarabe ne sai ya sa ka kuka saboda saboda yanda yake da murya amma zai cuce ka dan haka bai da tsantsani wajen mi mi zai ci mi zai sha mi zai zauna a cikin sa ko kuma me abincin sa zai kasance malam yake cewa basiran bi zamani wato mai hange ne dangane da zamanin sa wa fasadi ahli da kuma lalacewar 'yan zamani dole mutum sai ya zama alarma na kware sai ya zama haka cewa mutane fa sun lalace har waɗanda suka sa rigar malintan sun lalace to don haka sai ya lura da kuma yadda 'yan zamanin masu kame suka lalace an gane lalacewar su wajen kwaɗayi lalacewar su wajen ba sa kyankyani lalacewar su ba sa gudun duniya fa huwa yahzaruhum ala dini shi zai kasance yana tsoron su wato saboda gujewa abin da zai same shi kar wani abu ya same shi addinin shi muqbilan ala sha'ni sannan yana fuskantar sha'aninsa ne mahmuman bi islahi ma fasada min amri mai damuwa da abin da ya baci na al'amarinsa ya zai kyautata shi kun ga da zamu alarammomi za su zama haka kullum in ka tashi ya zan kyautata rayuwata matsala ta abincin gida na zan je in nemo abinci ba wai matsala ta in je in zauna a daba ina ta cece ku ce ba a mutum ya shagaltu da ya zai kyautata mi zai kyautata rayuwarsa in ba haka ba zai zama kamar matsalar mu da matasa yanzu kullun su ce ana talaushi ana azzaluman shugabanni kuma tun safe yake zaune a bencin anguwansu har dare to kuma so yake kawai ina ga shugabannin su na turo masa salari cikin account ɗinsa kawai na jin dirim dirim ko taya ka zauna a benci tun safe har karfe 11 dare kuma kana cewa ana zalunci babu kuɗi ba kaza ya faɗa ma ba kuɗi hafizan lilisani wato alaramma ya dace ya zama mai kame harshensa mumayyizan likalami mai bambance zantukansa idza takallama takallama bi ilmi in har zai yi magana to da ilimi ne wa idza ra'a al-kalama sawaba haka idan ya gazancin shi mi shi ya zama daidai wa in sakata sakata bi ilmi in zai yi shiru to da ilimi zai idza kana sukutu sawaba idan har shirin ya zama daidai qalilun khawda fi ma la ya'ni yana da karancin kutsawa cikin abin da bai shafe shi ba to mu kuma yanzu muna da kutsawa cikin abin da bai shafe mu ba in abu bai shafe ka ba to kame min husni islamil martarkuhu da ya'ani yana daga cikin kyan musuluncin mutum abin da ba a sa shi ba ba a jefa shi ba ne ya ja gefe ya khafu min lisanihi ashaddu ma ya khafu aduwa wato yana tsoron harshensa wato mafi wato fiye da tsoron da yake wa abokin gabansa saboda mafi sharrin abokin gaba da kake iya mallaka shine ne harshe kai malami kai almajiri kai alarama in baka kama harshen ka ba zai iya mai kaskantar da kai ko kun sa akwai malamin da a Najeriya tun da ya sake harshen sa ya wata magana akan almustafa har yanzu babu labarin shi shekarun da aka sake almustafa me yasa baya bambance zantuka kowane zance ya zo ɗalibai suka kawo kawai sai hau mun bari ya raga-raga da zancen sai ɗalibansu suka zurma shi ko su suka zurma shi don haka kai malami kun ji anan malam gabar baya din nan kaɗai ce za ka yi magana ne da ilimi haka in ka gami maganar ya dace kai hannun sannan za ka yi shiru da ilimi in ka ga shirin mi shirin shi ya fi ba kullum za ka yi magana ba kuma ba kullum za ka yi mi za ka yi shiru ba amma in kana malami ka ce kowace gaba sai ka yi magana to wata ran za ka faɗa haka in kana malami ka ce komi shiru za ka yi na mata masifar kana gida za ta zo ta mi ta cimma maka yahbisu lisanahu mun yi nan ko yahbisu lisanahu ka hafsi li aduwi wato yana tsare harshensa kamar yadda yake mi katange abokin gabansa an gane kamar yadda imamu shafi'i ke faɗa ihfaz lisanaka ayyuhal insan la yaldaghannaka innahu thu'ban ya ce ya kai mutum ka kame harshen kaɗin nan tsare shi kada ya sare ka saboda maciji ne mai sara liya mana sharra wa sharra akibati yana tsare harshen shi saboda ya amintu daga sharrin harshen da sharrin abin da ke dawowa na harshen in ba a kame shi ba qalilud dhahik mimma yadhaku minhu an-nas li su'i akibati dhahik wato yana da me karancin dariya cikin abin da mutane yake sa su dariya saboda munin abin da me yawan dariya yake janyowa kada a same ka alarama mai yawan mai mai yawan wargi an gane in sarra bi shay'in mimma yuwafiqul haqqa tabassa in wani abu ya mazamo ya sa masa farin ciki ciki abin da ya dace da gaskiya to murmushi yake ba wai dariya ke ke cewa ba shi yasa Aisha radiyallahu anha ta ce annabi sallallahu da dai bai kasance mai mai kyakyacewa a dariya ba kamar yadda muke yi ko bai kasance haka ba yakrahul mizah wato shi alarama na Allah yana kyamatan mi wato zolaya khaufan min al-la'ib sauran kada wasa ya shiga ciki fa in mazaha qala haqqa idan ma zai zolaya to me zai faɗa gaskiya ne kamar yadda annabi ya ce wata tsohuwa tsoho ba zai shiga aljanna ba ami amma a surarsa ta tsoho sai an yi kanal bitin nashi ya dawo mi ya dawo yaro ba sital wajh mai shimfida mi mai shimfida fiska tayyibul kalam mai daddadar magana kana alaran ma baka kullum fuskar ka daure saboda Allah baka alqur'ani ko kuma mi baka da iya zance mai dadi duk wanda zaka faɗa zance zance mara dadi tsakaninka da iyalai tsakaninka da kowa ma to kun go mi alaran mancin bai mutum amfani ba la yamdahu nafsahu bima fihi baya yabon kansa da abin da yake da shi wannan gaba tana da muhimmanci baya yabon kansa da abin da shi yake da shi fa kaifa bima laysa fi ina kuma ga abin da bai da shi ma'ana ba zai ce wa kansa gwani ba in ma shi menene gwanin ne ina kuma shi ba gwanin bane kuma ya ce wa kansa mi gwani kamar yadda yanzu abokanan mu ne fa wai su gwanaye ne wallahi duk kungiyar izala a garin nan ba gwani inda gwanin ma ba su wuce a hannu na suke ba kun san gwani kuwa alkur'ani ma bai da gwani ta gaba ɗaya ma kenan alkur'ani bai da mi bai da gwani to amma ka sa rigar gwani ka ce sai an ce ma gwani ina tawalo ina kankan da kai ta ku ji kuma daga siffar aramma alaramma ya dace ya zamo mimi kankan da kai ba mai nuna kai ba tarihin magabata in kuka karanta in suna da abu ba sa so ma a gane me suna da shi boyewa suke so da suna so wani abin ya zama sirri tsakanin su dawa da ubangiji ta'ala bai duniya ta sani don haka ba sa mi yaban kansu da abin da suke da shi ina kuma ga abin da ba su da shi yahzaru nafsahu an taglubahu ala ma tahwa mimma yaskhitu mawda yana tsoratar da kansa daga abin da ran za ta yi rinjaye a kansa na son rai cikin abin da zai fi satar da ubangiji duk abin da ransa za ta ja shi cikin abin da zai fi satar da Allah to baya yarda da wannan la yatabu ahada sannan baya zancen wani ba a bayan idansa wato gibarsa kenan mu ne yanzu dabbobi ne iri iri aka samu na alarammomi amma kuma in sun zauna zantukan ne ba ko wata munakasha ilmiya ake ba ba wata matsala aka kasa fahimta ake tattauna ta ba a'a zantuka ne na mutane ko wani ya saki matarsa wani ya yi aure wani kaza wani duk anan za a kare ku amma kuma su ne malaman gari wala yahqiru ahadan sannan kuma baya walakantar da me baya walakantar da wani kada Allah ya baka alkur'ani ya zamo in an zo gaisawa da kai wani ma ba ka bashi hannu ba an gane wani ma saboda me kana gabe kai la kada ka walakantar da me kowa la'alla wanda kake gabe kai din ba ya fi ka matsayi a wajen wa a wajen ubangiji ta'ala an gane nuna ka shiga rigar alarammanci ba nuna kuma ka isa matsayin da kake fatan ka kai a wajen ubangiji ta'ala an gane akwai wanda yake tunanin matsayinsa ya kai kuma matsayinsa bai mi ba bai kai yanzu kamar yahuda su me suke gani matsayinsu a wajen allah babu yasu amma kuma me ba haka ba ne ba wala ya subbu ahada sannan baya zagin wani kaga kenan ba za a samu alarama yana zagi da dura ashar ba yanzu kuma ana samun alaramomi masu yin ashar alarama ne amma duk abin da ta kama zagi duk kuma zagin ma irin manyan nan duk zai wala yashmatu ko yashmatu bi musiba sannan baya farin ciki da mi da musiba idan ta samu wani dan uwansa to amma nan ma kada kana alarama ya zama in musiba ta samu wani mi kana farin ciki da wannan mai kudi ne ya bashi masallaci kuma ya kwace masallacin sai ka ji sai ka ji daɗi a kai ma za ka je a bakan an ba kuma za a kwace an gane to mutum kare haka wala bighi ala ahad sannan baya ta'addanci wa daya wala yahsuduhu kuma baya mar hasada kenan ala ramma na kware mahaddacin alqur'ani makarancin alqur'ani ba a samun sadami da hasada mu kuma yanzu ana cewa ma ta malamai kusan an ce ta malami ake nufi hasada yau in an ce ta malamai ta alarammomi mai ake nufi wallahi hasada yawwa yanzu wani du kayan hadda alkur'ani ma yana ma hasada ka je musabaka ka yi kokari yana maka hasada ya ga kana da fahimtar karatu yana maka yana maka hasada to baya dacewa ga alaramma a same shi ga yusuf zai ba ku misali na abin da ya faru da ni na mutanen mu hasada ni ba zan faɗa muku ba amma ba ku ji a wakina ba amma mutanenmu hassada samu alarammomi a junansu suna juna ne hassada duk wani abu na alkhairi in ya samu to suna hassada baya dacewa ga mutum baya dacewa ga alaramma ya zama mai hassada wala yusai udhanna bi ahadin illa liman yastahiqqa sannan baya dacewa mi ya munana wani zato sai wanda yake da ya cancanta a munana masa zato din amma al'aslu shine idan kaga mutane ka kyautata musu kyautata musu zato yanzu ni al'aslu shine in kyautata muku zato cewa kun zo karatu ne ku fa'idanta amma yanzu muna na muku zato cewa kun zo karatu ne saboda wani abu saboda wani abu wannan bai dace ba an gane al'aslu mutane ka me ka kyautata musu zato sai in akasin haka ya mi ya wato ainihin bayyana al'aslu in ka zo karatu guri na shine in kyautata ma zato amma daga baya in na gane ka zo karatu ne ka ji ciki na kamar yadda cikin alaran mu ko da ɗabi'a sa kenan kuma alaran ma ne a garin nan zai zo wajen malami ya zauna karatu amma so yake ji cikin malamin don haka sai ya juya ce ashe ma ya fi malamin kuma koya da rigar koya zai mai zai zo wajenka an gane da rigar koya zai zo wajenka to don haka baya dace an ka zo ilimi ana koyarsa a wanda yake sama da kai da kuma sa'anka da kuma wanda yake mai ƙasa da kai kowa kuma za ka iya ƙaruwa da shi yanzu la'alla cikin kowa ya samu wani wani fannin ya fi ni sani to amma nima akwai abin da na san in ya zauna zai mi zai karu da ni nima kuma akwai abin da in na zauna a cikin ku zan iya mi zan iya karuwa da da haka to ilimi haka yake bayan da za a ce mutum ya yi ihata da kowane da kowane bangare na na na ilimi to haka ka iya koya a gurin malamanka ka iya koya a gurin abokanka sa'aninka ka iya koya a gurin waɗanda suke mi suke na na ƙasa da kai la'alla ka koyar da ɗalibi bayan wasu shekaru ya je wani ilimin da kai baka da shi kuma ka fa'idanta da wannan da wannan ilimi din to don haka dai muna na zato baya dacewa ga alaramma yahsudu bi ilmin sannan in zai hasada ma to da ilimi zai nan hasada ba a nufin hasada da ma'ananta ana nufin ghibta kaga wani yana da wani abu falala da Allah bashi kamar da yazo a hadisi ko ilimi ko dukiya kaga yana sanya su wajen da ya dace to kai fata Allah ya baka ko ina ma kai ne wannan an gane wa yadhunnu bi ilmi sanan in zaka kyautata zato in zaka yi zato ma ya zamo zaton da mi zaka da ilmi wa yatakallamu bima fil insani min aibin bi ilmi sanan in kaga mutum yana ɗauke da wani aibi ma to in za ka yi magana da shi kai magana da shi da me da ilimi amma yanzu ba ilimi ba ne duk sati abin da aka mun mara kyau zo in kafa mun bari ne ta faɗa muku wannan ba ilimi ba ne kun gane wannan ba ilimi ba ne kuma ba karatu ba ne yanzu duk sati abin da ya faru da ni da abokanai na da yan siyasa da waye duk sati in na zo mun barin na a ce ne awa biyu uku ina ba ku labari wani abu ma sai na kamo muku daga farko tukun na faɗa muku mi ya faru ya ya faru sannan in faɗa muku mi aka ba a dacewa an gane saboda duk wanda ya zauna irin kujeran nan yana wakiltar annabi sallallahu alaihi wasallam ne to ya kamata ya mutunta ni kujera sai yasa in ce muku hidimar mutum yana rashin hankali a irin kujerun nan kuskure ka tara mutane amma kana maganganu marasa kan gado to baya dacewa an gane saboda wanda ya zauna a kujerar ana so a ji ƙada Allah ƙada rasuluhu an gane kuwa to mutum yana da kyau na mutunta irin waɗannan kujeru ɗin wa yasqutu an haqiqati ma fihi bi ilmi sannan mutum ya shiru daga haƙiƙanin abin da ke tare da shi da ilimi wa qad ja'ala al-qur'ana wa sunna wal fiqh dalilahu ila kulli khuluqin hasanin jamil sannan ala ramma ɗabi'unsa yana da kyau su dace shi ya sanya alƙur'ani da sunna da fiqh su ne wanda za su nusantar da shi zuwa ga kowane alkhairi kyakkyawa kuma mai kyau hafizan lijami'i jawarihihi amma nuhi an sannan yana mai kiyaye dukkan gabansa daga barin abin da mai Allah ya hane shi nan in ka zama alarama amma kana iya zama ka kalli fim na awa biyu awa uku baka iya kare mi gabanka ko kuma kana iya a turo maka sabuwar waka ka ji ta complete ka maimaita ta kai ma baka zama mi alarama da ɗabi'unsa suka dace ba an gane a'a idan har mutane sun shagaltu da kallace-kallace kai ka shagaltu da karatun alkur'ani ka shagaltu da jin darussa na na ilimi amma in har akwai wanda yanzu zai na zuwa darasi kuma har yanzu yana sha'awar ya zauna ya kalli fim na awa biyu awa uku to zuciyarsa har yanzu sai an wanke masa ita wallahi har yanzu a ce duk wani sabon fim da ya fito ya san shi yana iya series ana ana yin series musalsal ko baya yanki yana iya zama ya kalli na kwana 30 kwana 40 kwana 50 kwana har 90 ma duk yana iya tattara su ya gani to akwai damuwa in masha masha bi ilmi idan zai yi tafiya to da ilimi wani qa'ada qa'ada bi ilmi haka in zai zauna da mi da ilimi wa in zulima ko haka ne a haka ne kuwa yashtahidu liyaslima nasu ko min lisani wa yadi wato yana iya kokari mutane su kubuta daga harshensa da kuma hannunsa ma'ana ba zai cutar da mutane da harshensa ba kuma ba zai cutar da mutane da hannunsa ta hanyar ya rubutu a facebook ya faɗa musu baƙaƙen mai ba maganganu ba to amma an ka zama alaran ma ka je maula wajen wani mai kuɗi ya hana ka sai kai rubutu watsa watsa da shi a facebook ka zage shi to baka kyauta ba an gane baka kyauta ba wala ya jihal sannan baya jahilci fa in juhila alaihi idan aka yi masa jahilci halum sai ya haƙuri to haka haka ya dace jika annabi sallallahu alaihi wasallam al-husain ya shiga masallaci da duhu sai ya canki wani bai sani ba ya tuntube da shi buɗan bakin mutum ya ce kai mahaukaci ne sai ya ce a'a askara da suke tare da shi za su duka shi ya ce akan mi tambaya na ne mahaukaci ne in ce masa a'a shi kenan ba ba zancen duka ya yi tambaya ne kuma an ba shi mi an ba shi amsa an gane to don haka kai ma alaran ma ya dace idan jahilai suna maka jahilci idan khatabahumul jahiluna qalu salama yawa kamar ni ne na zo zan sa darasi a wani masallaci sai aka samu wani cikin mutanen mu sai ce ai ban kai a samun manya zauna in karanta da su sai dai a tara mu yara in gusul gusul in karanta da su wannan jahilci ne amma ba za ka yi mar rabi ba ko ka kula shi sai ka bar shi shikenan shi kuma ya kasa zama a karantar da ni manya amma kai kuma ya ce ba za ka iya zama ka karantar da ni manya ba sai dai ka tara yara kuma alhamdulillah zan yi alfahari in tara yara na karanta da so da yaran su ne mi manyan gobe na karantar da yara yau gobe su za su zama mi su zama manya an gane to amma duk wannan mutum zai maka jahilci ne amma sai ka me sai ka kawar da kai wala yazlim sannan alaran ma ba a samun shi mai azzalimi to idan ya zama alaran man kuma yana iya rubutu a allon karfe ya kashe mutum fa akwai wanda ya kashe zalunci alkur'anin bai masa amfani ba yau amma alaran ma na Allah ba za a same shi da irin wannan aiki ba an gane ko ya zo ya yaddadar mutum yana ciccoka allura ya yi wani tsafin sai yana kashe mutum duk wata allura tana cukan mutum duk ba zai haka ba inda alarama ne na Allah sai dai kuma alarama ne dan duniya wa in zulima afa sannan alarama na Allah in an masa zalunci ne zai yi yafiya musamman in zalunci ya shafi iyakaran kansa ne bai shafi abin da ya shafi addini amma in taba shi da aka yana da alaka da addini to ana baya baya ba zai yafi ba an gane kuwa amma ka sharri da kazafi akan wani abin da yana da alaka da cin mutuncin addini to nan ba za ka yafi ba amma in har karan kanka ne aka yi to sai ka kawar da kai la ya bughi wa in bughi alaihi sabr baya ta'addanci ga wani in an masa ta'addanci kuma yana hakuri yakzimu ghayzahu li yurdi rabbahu wa yughizu aduwa sannan yana haɗiye fushinsa saboda ya yarda da ubangijinsa ya kuma fusatar da wato ainihin abokin gabansa shine shaitan mutawadi'un fi nafsi wato yana da kyau ɗabi'un alaramma na Allah shine a same shi yana da tawalu a karan kansa sun gane wannan abin da ya shafi tawalu kamar yana na faɗa mana a farko daga allan ka faɗa kin kula mutane kin gaishe da mutane kin daraja manya wannan ba alaramman shi bane in Allah baka alkur'ani kamata ya kullum a ganka da tawalu kuma wallahi ni dai zama da ne malamai larabawa na ga tawalu amma babu shi a cikin malamanmu na wannan zamanin wallahi malamai laraba sheikh tawfiq damra wannan akwai masahif duk na qira'at al-ashir ga suna a bayana duk ya rubuta su kuma wannan daban da kuke ga duk nasa ne sheikh tawfiq damra da nan gudu duk waɗannan qur'anin kuma na sani hannun san amma in ka zauna da shi wallahi ba za ka koyi ba sai tawalu ba ka koyi koyi ba sai tawalu kan ba shi wannan rubuce rubucen to amma mu kun gane me yasa bamu da tawalu rashin ilimi duk lokacin da kake sani zaka na kare me ƙasa kana jin kamar baka sani ba amma duk lokacin da kuma sanin ka kaɗan ne shine zaka na jin ka kamar kami ka ka sani ya wanda ya karanta arba'un an-nawawi ya karanta riyadus salihin shikenan sai je shi ya kai subhanallah bai san bukhari da muslim da sunan suna gaban shi ba da littafai kace kace amma in kana tawali'u sai kuma Allah na kara mai ilmantar da kai na kara fahimtar da kai amma in dan abin da ka sani dan yi kwanna na bashi da yawa ka ji ka kai ku tashe shi wannan ka ji ka kai to me shikenan kuma sai mutum ya kai shi ga halaka dan haka tawali'u yana da muhimmanci duk lokacin da ka sani Umar tashe shi duk lokacin da ka sani to ka kara ne ka kara kankan da kai zuwa ga Allah idza qila lahu al-haqqa qabilahu min saghirin aw kabir idan aka faɗa mishi gaskiya daga babban mutum ko ƙarami to yana karɓanta yatlubu rif'atu rif'ata min Allah nan gaba tana da muhimmanci yana neman ɗaukaka a wajen wa a wajen Allah to yanzu malaman a wajen mutane suke neman ɗaukaka shine suna so a ba su sarauta irin yadda ake ba wa sauran mutanen gari wallahi wannan hidimar sarautar malaman halaka ce ba alkhairi ba wallah ce malami yana shiga hidimar wannan sarauta to wallah za ta kai shi ga halaka ne saboda za ta sa masa girman kai yanzu shi ai sarkin wata kusurwa ne ta malamai ko wani daraja ne da shi haka ba zai iya durƙusa ya je koyi karatu ba shi kuma dan abin da yake da shi shi karatu din nan min al mahdi ila lahad haka malamai suka ce mana kana fara shi tun kana karami har ka mutu to lokacin da aka sa maka wata riga to baka da lokaci ko kuma kana ga matsayin ka ya wuce ka je ka durƙusa ka koya to nan iya wanda kake da shi shi zaka ci gaba da ni da lelayawa mutane kaga sai ka shiga matsala don haka da ya tlubu rif'ata min Allah mutum yana neman ɗaukaka ne a wajen wa a wajen ubangiji ta'ala alarama ba a wajen mutane bala min al-makhluqina ba a wajen mi ba a wajen bayi halittu ba maqitan lil kibr wato mutum yana wato alarama yana na Allah yana kyamata mai girman kai khaifan ala nafsi min kuma yana jiyewa kansa tsoron haka me girman kai shine mai rena mutane da kuma kin mai gaskiya yau idan zama kana alarama amma ka rena kowa misali in wani ya zo ya shiga ya ja sallah sai ka daina kula shi an gane sai ka daina kula shi kawai saboda ya shiga ya ja ya ja sallah ko kuma kin gaskiya in an faɗa maka gaskiya sai ka rena wanda ya yi ya faɗa za ka ga yaushe ma ya fara ustazanci har ya kai na haka ba za ka ba za ka karama ba wannan ma kuskure ne la ya ta'akkalu bil qur'an wato baya ci da alqur'ani an gane wala yuhibbu an yaqdi bi al hawaij sannan baya so wato ya zama qur'ani shine abin biyan bukatarsa abin nufi mutane zai ce ku karrama ni ni fa alaran ma ne kuna mun saboda ni menene alaran ma ne mutum baya son haka an gane hasali ya fi so in abu ya shafe shi ya tsayi wa kansa ya yi wa kansa da kansa malamai da muka zauna da su laraba ko abu ne zai yi kawai shi da kansa zai sai dai kai in kaga dama ka me ka ce za ka masa amma duk abin da ya tashi nasa yi zai to amma mu yanzu wai alaramma ne bari ku ji wannan ya kudai alhawa'i shi ne sai ya nemi katuwar gonar da ya san shi ba zai iya noma ba ƴansa ba za su noma ba sai ya ɗebi almajiran har ya kai su gona wannan ya ta'akkalu bil qur'an yana ci da da alqur'ani yake ci wannan kuma kun ji kuskure ne sai ya nemi gona daidai da shi ya je ya noma za a iya cewa to ai duk lokacin sai ba wa ɗalibai to wace ka ba wa ɗalibai duk lokacin ka ya ba wanda ya faɗa maka ka ba su iya lokacin da ya zama bai shiga lokacin ka da za ka tafi neman abinci ba amma ka nemi katuwar gona ba za ka ba su isasshen abinci ba wani ma kuma zai kai su gonar daga safe har hantsi kuma in ya dace su tafi neman abinci da kansu wannan ba adalci ba ne ba adalci ba ne ka kai su gona tun safe su je har rana kuma da daddare ka ce da in sun dawo kuma ka ce su tafi me su tafi neman abinci da kansu don haka wannan ya ta'akkalu bil qur'an yana ci da me alqur'ani ne wala asabi ila abna'il muluk sannan baya zuwa da alqur'ani zuwa ga 'ya'yan sarakuna da manyan mutane wala yujalisu bil aghniya li yukrimuhu sannan baya zama da masu dukiya saboda suna karrama shi wannan zuwa gurin masu kuɗi din da kuma zuwa gurin masu kuɗi yanzu duk alarammomi sun fitinu kowane alaramma a mataki na jiha ku cire na local government saboda su tukuna ba su waye ba amma na jiha da na ƙasa kowa yana neman wani alhaji ne da zai na ci da shi kun gane kowa sai illa mar rahima rabbi neman wani alhaji yake da zai manne masa ya makale masa mu ma nan suna so amma kuma ba su dace ba shine yanzu in mai kuɗi ya gina masallaci ya kuke ga ustazan mu muna rawar kafa za mu je mu karba amma in mutanen unguwa ne suka haɗu suka gina fa ba za mu karba ba me yasa muka ina mutanen anguwa muka tafi na masu kuɗi kwaɗayin abin da za mu samu to nawa za mu samu ku faɗa min a garin nan alaran man da ake ba shi dubu hamsin salari kun sani to dubu talatin ko ashirin dubu goma ce ko ni zan ba alaran ma dubu goma in zai ja sallah kyauta ma ba wai sai ya ja sallah ba zan iya ba shi dubu goma to amma saboda ya walakantar da abin da Allah ya bashi sai ya ji ana ba shi wannan dubu goma ba laifi ba ne an anguwarka yake masallaci mai kuɗi amma me yasa ka bar masallaci anguwarku shine tambayar saboda ba abin da za su baka can kuma me za ka samu yadin shadda a sallah yadi biyar Allah ya sauke in kasaba nasu min ad-dunya al-kathira bila fiqhin wala basira kasaba huwa al-qalil bi fiqhin wa ilmi da har mutane suna neman duniya ko da yawanta ba tare da fahimta ko kuma hange mai kyau ba ko shi sai ya nemi kaɗan amma da lura da ilimi ana idan mutane yanzu kawai duk abin da ya zo musu na nema yaki halal yaki haram nema suke ba sa bambance to shi zai taka tsantsan iya bambance wajen yi ya dace da abin da yake na halal labisa nasu allayyin alfakhir labisa huwa alhalalu ma yastur bi auratu idan har mutane suna sanya kaya na alfarma shaddodi masu tsada na alfahari saboda mai alfahari shi kuma sai ya sanya abin da zai suturta al'aurarsa da shi na halal yanzu ba sharaɗi ba ne na alarammanci in zan muku tafsirin kwana talatin kullum sai na sa sabuwar riga ba sharaɗi ba an gane ba a cikin sharuɗa na tafsiri ko akwai sharaɗi ne na tafsiri to me yasa malamai suka mai da kujeran tafsiri haka yanzu mai hali yayi amma wanda bai da hali kuma kar ya ɗora wa mai kar ya ɗora a kansa ba zai yi dora a kaina ba cewa to sai na ba kan alajuwa ne ranka ya daɗe ba na fa za mu yi tafsiri kuma ka san shutin aiki dan ana shutin to sai me kala biyar ba su isa ai ta shutin ɗinsu ba har ramadan ya kare amma ka rubuta alhajuwa ne ranka ya daɗe za a yi shutin ne azumin ramadan gashi kuma ka san dai riguna ne matsalar mu sai ya ce ba kuma sai a ɗinka maka kala talatin a kawo maka me yasa haka ka zubar da darajarka ka zubar da kimarka yawa ka je ka karatunka kawai in Allah ya sa rabanka ya zo ba tare da ka tambaya ba wani Allah ne ya koro maka rizqun saqahullahu ilayka amma kai kada ka bude kanka kofa ta me ta tambaya hasali waɗannan manyan in sun maka daga baya za su na goranta maka a gaban idanka ko a bayan idanka wanda shine abin da yake faruwa in wusiya alaihi wasa idan Allah ya yalwata masa shi ma sai ya yalwata wanda suke kasa da shi wa in umsika alaihi amsak idan kuma bai da shi sai ya kame yaqna'u bil qalil fa yakfihi yana wadatuwa da kadan sai ya wadatar da shi wa yahzaru ala nafsihi min ad-dunya wato yana jiyewa kansa tsoron duniya ko daga duniya ma ya tufihi wato abin da zai sanya shi dagawa yana jiyewa kansa tsoron abin da duk zai sanya shi ya zamo mai mai girman kai yau dan haka in har duniya ga yana da kuɗi to sai ya ji tsoro kada kuɗin ne ya sa ya sanya tafiya kada kuɗin ne ya sa shi ya mi yana hawa motocin da zai rena kowa in gane duk kare haka yattabi wajibat alquran was sunna yana bin wajiban na alqurani da sunna ya'kulu at'ama bi ilmi sannan in zai ci abinci da ilimi yake ci ma'ana in kaga mutum ga alaramanci yana ci abinci da hagu to ina qur'anin ku kun ga ba kanta ko kuma yana da hadama wa yashrabu bi ilmin haka in zai sha yana sha da me da ilimi wa yalbasu bi ilmin in zai sa tufa da me ilimi yake wa namu bi ilmin haka in zai bacci da ilimi yake wa jami'u ahlahu bi ilmin in zai tare da iyalansa da ilimi wa yashabu al-ikhwana bi ilmin haka in zai abokantaka da abokansa ma da me yake yi da ilimi abokantaka da ilimi shine mutum ya karanta yaushe ya kamata in je in zauna a cikin abokanai na yaushe kuma ya kamata in shagaltu da bauta kuma yaushe kuma ya kamata in shagaltu da karatu an gane amma ku kalli ustazan mu ranar juma'a bayan la'asar suna ina daba kuma annabi ya ce ranar lokaci ne sa'a ranar juma'a bayan la'asar lokaci ne na amsa addu'a kuma ku yawaita min salati dan juma'a kai kuma ka je ka zauna a daba shin kai wa annabi sallallahu alaihi salati shin ka zauna ka roki Allah ya yaye maka damu ya biya maka bukatu duba kai ba kuma ka ce kai Allah rahmane me bambancin ka da sauran mutane haka da bambanci wa yazuru hum bi ilmin haka in zai kai musu ziyara kai musu ziyara da ilimi yau ya zamo inda ka je wajen mutum ziyara da ilimi musamman ɗalibin ilimi inda ka yi masa ziyara to ko malamin ka kai ka je ka zauna ka daɗe a gurinsu mu hatsari alhamdulillah ina godiya ma Allah ba abin da yake tara mu ni da ku sai ranar karatu kawai ko to ina jin daɗi kuma wai wai na san ba ya ba kwa so na bane ne ma ba ba na son ko ne amma ni wannan rayuwar ta ishe mu yau kawai mu zo mu yi karatu inda matsala a tattauna ta ya isa ku tafi kayan ku amma an ce kawai ku zo mu bude wata daba a ta taɗe ta taɗe wannan ba na buƙatar shi kuma kuma ba na so ku koya na haka kowa ya shagaltu da abin da ya dace da shi an zo an yi karatu an gama mutum ya tafi neman arzikinsa an gane amma mu zo mu na zaman daba ko mu kafa benci ko taburma mu zo mu zauna to wannan ba ma fatan shi dan ko ziyara ne ya zama da mi za a nayi da ilimi za a nayi wa yasta'dinu alaihim bi ilmi haka an zai nemi izini a wajen su to ya nema da mi da ilimi wa yusallimu alaihim bi ilmi wa yujawiru jarahu bi ilmi sannan in zai musu sallama da ilmi haka in zai mi in zai wannan makwabci makwabcinsa to shi ma ya zamo da ilmi kun ga dai dukkan rayuwarsa ya zamo akwai mi ilimi yake yi yalzamu nafsahu bir walidayhi sannan yana lazumtarwa kansa mi tausasa mi wato ainihin yi wa iyayensa biyayya in kana alarama kuma baka wa iyaye biyayya kun ga qur'ani bai wa mutum ba bai wa mutum rana ba haka idan mutum shi har alaran ma ne malami ne na Allah to a same shi na kyautata wa iyaye fa yakhfidu lahuma janaha sai na sassauta masa sassauta musu fukafukan shi wa yakhfidu li sautihi ma sauta sannan saboda muryar su sai na sauƙaƙa muryar sa kada muryar su tana sama da muryar shi wa yabzulu lahuma mala sannan yana ba su dukiyar sa alaran ma yana da kuɗi to iyayenka su zamo me suna jin daɗin kuɗi wa yanzuru ilayhi ma bi'ainil waqali war rahma sannan yana dube zuwa gare su da ido na me tausayi da kuma mai jin kai ya da'u lahuma bil baqa sannan yana addu'a Allah ya tsawaita rayuwarsu wa yashkuru lahuma 'inda al kibr sannan yana gode musu lokacin da girma ya zo musu la yatajiru bihima kare na shiga da amuwa cewa ina ma sun mutu kawai wannan wala yahqiruhuma haka kuma kare na mi wala kantar da su saboda girma ya zo musu in ista'ana bi ala ta'atin a'anahuma idan har suka nemi ya taimake su akan wata da'a sai ya taimake su wa in ista'ana bihi ala ma'siyatin lam yu'inhuma amma in suka nemi ya taimake su akan sabo to ba zai ba wa rafiqa bihi ma fi ma'siyatihi iyyahuma bi husnil adab amma duk da haka tunda bai musu biyayya a abin da suke so na sabo ba ko to kuma me zai tausasa musu da ladabi zai liyarji'a an qabihi ma arada mimma la yuhsinu bihi ma fi'lu saboda su dawo daga barin mummuna abin da suka nufi aikata shi wanda baya dacewa gare su yasilu rahim sannan yana sa da mai zumunta wa yakrahu alqati'a sannan yana kyamata da yanke ta man qata'ahu lam yaqta'hu in har ma wasu sun yanke zumuntar shi to ba a yanke tasu wa man asallaha fi ata Allah fihi to idan har wasu kuma suka saba wa Allah a sha'aninsa shi baya saba Allah a nasu wannan ma gaba tana da muhimmanci kana tare da mutane za su iya su suna cutar da kai amma kai me ya kamata ka musu kyautata musu amma me yasa za ka kyautata musu saboda abin da kake da shi na alkur'ani ba dan ba za ka iya bane an gane kuwa Umar radiyallahu anhu yace ba dan musulunci ba da ba haka za ku ga ba mana zai da kuke ta mana iskanci muna haƙuri kuke ta mana kaza dumi yasa muke saboda ayin da muka kanta wa na wa ibadur rahmani alladhina yamshuna ala al-ardi hauna wa idha khatabuhum al-jahiluna qalu iya su ne suke rarashin mu inji Umar ba dan su ba barikin da kuka iya mu ma mun mi mun iya tahazali ma mun fi ku a jahiliya to amma yanzu musulunci yasa ba za mu ba kenan haka mutane idan suna maka aikin jahilci ba za ka mi ba za ka biye su ba saboda darajar abin da Allah ya baka na mi na alqur'ani yashabu almu'minina bi'ilmin yana wato abokantaka da mu'minai da ilmi wai jalisuhum bi'ilmin haka yana zamantakewa da su da mi da ilmi man sahibahu nafa'a duk wanda ya wato ainihin abokantaka da shi sai ya amfanar da shi ma'ana kai abokantaka da wani ya amfana da kai ya karu da kai ba wai kana malami kana mutane kana zaune da su suna ta aikata laifi kuma kai shiru ba husnul hasunal mujalasati ko liman jalasa wato mai kyautata zamantakewa ga wanda ya zauna da shi in allama ghayrahu rafiqa bi idan har ya karantar da wani sa sai ya tausasa masa nan za mu zo mu ji siffar malami kenan na Allah kamar yadda gobe za ku ji cewa shi malami alaran ma dan duniya in ka ga yana tausasa mutane wajen karantarwa to 'ya'yan masu kuɗi ne amma 'ya'yan talakawa fa duka ne kamar zai halaka su mana in yaje abuja ko so da 'ya'yan masu kuɗi ne yana tunanin za su kyautata mishi waɗannan kami yaro ma zai iya kama gemun sai ja ko ko yaron ya masa tsawa da turanci ya ce don disturb me da tsawa amma kuma duk zai haƙura saboda me kwaɗayin wani abu da zai samu amma na ayan talakawa da yake karantarwa saboda yana gaba abin da zai samu kamar Allah ne ya turo shi ya halakar da su wanda bai haka baya dace haka in zai karantar ma karantar da me da ilimi yawa wala sanan la ya'lafu man akhta wala yukhjilu ko ko yakhjalu sannan baya wato ainihin un shine shidda baya tsanani ga wanda yake karantarwa in yayi kuskure ko ya kunyatar da shi baya yawa musamman a shekai yanzu ko da lakcara ne kana bangaren islamic studies kar a same ka mai wato ainihin tsanani wato mutane ba daɗin mu'amala sannan kana nuna musu haka tsari yake amma a same ka mai sauƙin mu'amala ba kuma mai kunyatar da mutane ba an gane rafiqun fi umuri mai taushi a dukkan mai lamuransa saburun ala ta'limil khair sannan mai hakuri wajen koyar da mutane mai alkhairi yau in kana karantarwa sai ka yi sai ka haƙuri ya nasu bihin muta'allim mai koyo yana ɗeba kewa a wajen shi zama in ɗalibi ya zo wajen ka to yana jin daɗi bayan ɗalibi ya zo wajen ka mai kamar za ka kashe shi ba an gane kada ka yi haka wa ya farahu bihil majalis sannan majalisi da yake karantarwa yana farin ciki da shi mujalasatuhu tufidu khaira wato zamantakewa da shi tana fa'idan da tana fa'idantar da alkhairi mu'addibul liman jalasa bi adab alqur'ani was sunna yana ladabtar da duk wanda ya zamantakewa da shi da ladabtarwa ta alqur'ani da kuma mai sunna in usiba bi musiba idan har Allah ya jarabe shi da wata musiba fal qur'an was sunna lahu mu'addaban wato alqur'ani da sunna su suke zamuwa mai suke ladabtar da shi yahzanu bi ilmin yana mai jin bakin ciki da ilimi wa bi ilmin sannan kuma yana mai yana wato ainihin wannan yana haƙuri ko mene waya biki ko bi ilmin sannan yana kuka da ilmi waya sabiru bi ilmin haka in zai haƙuri ma da ilmi yake ya tatahharu bi ilmin sannan yana tsarki da mi da ilmi nan duma da yana faɗa maka abin da ya dace alaramma na Allah ya kasance kenan duk abubuwan sai zama akwai mi akwai ilmi wa yusalli bi ilmin sannan ya salla da mi da ilmi to yanzu mu an yi wani zamani zaka ga alaramma ne shi bai iya sallah ba ko me yasa tunda an sauke shi a makarantar sauka ta cuwacuwan nan da ake suna duk makarantun sauka na garin nan duk na cuwacuwa duk wacce kuma yace a kowace ba ta cuwacuwa bai zo ya faɗa ta cuwacuwa ne to an sauke shi a wannan saukar cuwacuwan da iyaye suka yarda da wannan saukar su ma sun yarda sun gamsu cewar an sauke yayansu to shi kenan ne sai ya ce to shi ya gama karatu daga wannan saukar wanda baya dacewa an gane yusuf ka mai da shi gida don haka in har ka ji iya ƙur'ani ne kake da shi sai wato ainihin ba kai sauran ilimin muka ba to ba za ka samu mai ba ka iya sallar ba ko shi yasa ba wani abun mamaki ba ne malamai na da da muke ga ba su iya sallah ba mu ma yanzu muka shiga sahun malintar kuma ba mu iya mi ba ba mu iya sallar ba baka san kabla da bari baka san komai ba iya karatun kami ka ka iya shi yasa suke wahalar mu irin waɗannan alaran mu su cutar da mu a sallan qiyamul layl ga ramadan ya kusa annabi sallallahu ya koyar da alkunuti sai su mana awa guda suna mana alkunuti wannan sun cutar da mu sun cutar da iyayenmu an gane sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kuma shine qiyamul layl a bude shi da salloli raka'a biyu khafifai takaitattu su kuma suka bude mana da izu guda a rako'i biyun farko na haka kusan rabin masallacin da aka yi raka'a biyu suka tattara sallayen su suka tafi sun cutar da mu kuma sun cutar da da'awar mu saboda ba su da me ba su da karatu don haka ba sa sallah da me da ilimi haka in kana alarama dole in za ka yi sallah ka yi ta da me da ilimi in ba haka ba sai ka hana mutane zuwa masallacin kuma sai ka soki da'awa ka rusa ta wa yusalli bi ilmin kina wa yuzakki bi ilmin haka in zai zakka da ilimi yake wa yatasaddaqu bi ilmin haka in zai sadaka da da ilimi yake wannan zakka da ilimi sadaka da ilimi shi yana da muhimmanci mutum ya sa aina zai na sa su kada ya zama ga ɗalibanka akwai mabukata kuma za ka fidda zakka ka je can wani waje ka fitar da ita ɗalibankan nan suna da me to haka haka wannan yan kungiya waɗanda aka sha fama da su suma in wani alhaji zai fidda zakka to a bashi sunan wanda suka sha gwagwarmayar nan ba su da shekara 20-30 ana ta gwagwarmayar kungiya amma mutum a keke yake keke yake hawa har yanzu kamar zai a keken ma ya gaji ya gajiya an gane to waɗannan su za ana ba da sunan su ana ba su mi amma ba wai mutum mai miliyan 100 ba kuma a rubuta sunansa a yan mi a yan zakka a ƙara masa zakka kuma haka suke zakkar ba ko ba haka suke ba wanda aka daɗe ana gwagwarmaya da su gashi sun tsufa talauci ya kama su zai kashe su to ba za a sa sunan su a yan zakka ba kuma ba za a ba su ba wai me yasa in ka ba su ba wanda zai ji su ba su da zakin baki ba su da surutu amma waɗannan masu surutu su ake ba wa me su ake ba wa zakka kuma su ake ba wa sadaka wa yasumu bi ilmin to haka in zai yi azumi shi ma zai azumi ne da me da ilmi wa yahujju bi ilmin haka in zai yi hajji yayi yana yin sa ne da me da ilmi wa yujahidu bi ilmin haka in zai yi jihadi da ilmi wannan gabar ta jihadi da ilmi ita ma tana da muhimmanci yanzu yawancin waɗanda suke cewa suna yin jihadi da rigar alarammanci suke ko 'yan boko haram ko wasunsu amma kuma mi jihadin da ilimi suke yi jihadi na ilimi annabi sallallahu ya ce farko ughzu bismillah qatilu man kafara billah haka ne ku yaƙi don Allah kuma ku yaƙi wanda ya kafircewa Allah annabi sallallahu kuma ya ce ku yaƙin kada ya zamo akwai yaudara cikin wato akwai kashe yara a cikin yakin ko kuma akwai kashe tsofaffi ko kuma akwai kashe wanda yake cikin gurin bautarsa duk annabi sosai ya koyar da ladduban jihadi to amma yanzu waɗanda suke sun sa rigar araramanci sun shiga ƙungiyoyi na ta'addanci su boko haram su lakura su isis wai jihadin sa akwai ilimi a ciki babu ilimi hazali ma wani zai zo masallacin da guje sallah ne ya tada bom ya ce yayi jihadi alhali annabi sallallahu alaihi ya zargi usama da ya kashe wanda ya ce la ilaha illallah a filin mi filin yaƙi na kuma wanda yake cewa la ilaha illallah a sahun sallah wa yaktasibu bi ilmin kuma yana nema da mi da ilimi wa yunfiqu bi ilmi kuma yana ciyarwa da mi ilimi wa yanbasitu fil umuri bi ilmi sannan yana yalwata cikin al'amura da ilimi wa yaqbidu wa yanqabidu anha bi ilmi sannan yana kamewa cikin lamura da ilimi qad addabahu al-qur'an was sunnah alkur'ani da suna sun ladatar da shi ya tasaffahu alkur'ani li yu'addiba bihi nafsa yana bibiya alkur'ani saboda ne wato ainihin ya ladabtar da wato ainihin kansa na ga lokaci ya ja ko bakwai da rabi ba insha Allah wannan shine kaɗan daga cikin siffofi na wato ainihin alaramma wanda Allah ta'ala ya amfanar da shi da ilimin sa wanda ya dace ne ya ladabtu kuma manufar karanta muku ya koyi wa musulmai shine mu ladabtu da ladduba na na alkur'ani sannan ni dai dukkan ɗalibai na ina musu wasiya ku zamo masu neman karatu da kuma masu tsayuwa da ni da kafafuwan abin da kuke ga mutanen sun rudu na neman duniya ido a rufe din nan ku ajiye shi an gane in kuma za ku nema ma ku nema a wajen wa Allah fabtagu indallahi rizqa an gane ku nema arziki a wajen Allah amma ina muku wasiya da dai kar ku kuskura dume kudin da ya fara gina masallaci kuna rubuta application kar ku fara kuma kar ku koya kun gane yau domin yanzu yawancin yayin mu alarammomi da wasu abokananmu daga wani mai kudi ya fara gina masallaci za su je su rubuta application shewar a basu kuma wannan zubar da kimar shi kansa abin da kake da shi ne na me na alkurani masallaci ka nemi ilimi masallaci mu ma insha Allah ta'ala a markazin nan inda kai da markazin nan in kana zan masallaci zamu iya asusun mu gina ma ba haka bane ko na langalanga farko zamu gina maka ai mutane ba ginin suke bi ba karatun suke bi kun gane ko ku yanzu ba ginin nan kuka biyo ba me kuka biyo karatun in ginin nan ne akwai gun da yafi wannan kyau ko dan haka mutane kar ku ga cewa an gina masallaci na miliyan 500 ba wannan masallacin suke bi ba abin da ake yi a ne a masallacin shi yasa na sha faɗa muku yanzu za ku ga masallatan da ya reni irin su bukhari su muslim su imamun nawawi ko su ibn tamiya da za ku ga masallatan sai kun yi mamaki la'alla masallatan na ƙasa ne la'alla masallatan an yi rufin sa ne da ƙasa ma kun gane wani ma na kara ne haka za ku gani irin nasu ci gaba amma kun ga irin malaman da aka fitar to mu kuma yanzu ga masallatan amma wa ake fitarwa ku faɗa yanzu masallacin da yake kinkisan ɗaliban ilimi amma ga su da yawa don haka karka rudu da cewar wane yana gina masallaci wallahi sai an bani sai ka zala ka koyi karatun ka fahimci karatun in Allah baka kuɗi kai ma ka gina masallacin da kanka in bai baka ba kuma me ko karɓa masallaci za ka karɓe shi da me da ilimi kai ma za mu ce da kuma sanin darajar kaiwa ya kuma me Allah ya baka kun gane amma kada yanda mutanen mu suke na walakantar da kansu da zubar da kimar su ya zama kai ma za ka rudu ka shiga wannan riga in mutum ya haka sai wannan kamar yadda mutum rayuwarsa inda ya alaramma ne kokari duka rayuwarsa ya ladabtu da dudduba na alkur'ani kada a same ka alaramma mai hassada kada a same ka alaramma mai bakin hali kada a same ka da duk wani abu da zai taba mutuncinka na wannan abun da Allah ta'ala ya baka na na alkur'ani insha Allah ta'ala gobe zamu ji sifofi na malamai ko alarammomin da su kuma duniya kawai suka sa a gaba Allah ta'ala gafarta mana sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi